نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله rabbil alamin to alhamdulillah yabo da godiya sun tabbata ma Allah rabbil alamin da ubangijin talikai وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له to kaga shi alhamdulillah daga wannan alhamdulillah wannan yabo din to alkur'ani ya kare a nan shi alkur'ani da baki daya maganganu ne kamar haka ko magana ya fito daga Allah sannan ya koma zuwa ga wajen Allah kamar alhamdulillah Alhamdulillah.
kaga ai Allah ne ya yi wa kansa da kanshi ko kuma magana ya fito daga Allah ya je wajen wani Allah Allah yana magana da wani a cikin alkur'ani ko kuma magana ya fito daga wani Allah ya koma ga Allah rabbana la tu'akhizna in nasina rabbana atina fid dunya kaga ai daga wajen wani Wani Allah ne ne komawa.
sai ya koma ga Allah ko kuma magana ya fito daga wani Allah ya koma zuwa wani Allah ya hamana ibni li sarhan la'alli aqalu ila ilahi Musa Mm.
kaga ai daga wani Allah ne zuwa wajen wani Allah to inda magana alkur'ani gaba ɗaya ta ƙare kenan gida hudu to amma gida hudun an raba su gida biyu shine zaka samu akwai hamdani kadimani wa hamdani hadisani akwai alhamdu alhamdu ko kuma godiya ko yabo wanda suke kadimai ne tunda daga kadimi suka fito Mm.
shi wanda ya fito daga Allah ya Allah.
koma ma Allah ya fito daga Allah ya ko- ya zuwa ga wannan Allah inda yake mana umarni akwai kuma hadisani wanda su fararru ne ya fito daga wani Allah kaga hadisi ne Eh, sai ya koma wajen kadimi Allah ko kuma ya fito daga wani Allah hadisi ne ya koma ma wani hadisi din to inda alkur'ani ya kare kenan duka ayoyin alkur'ani a nan za ka tattara sa alhamdu shi yasa ake ce mata ummul qur'an ummul kitab mun gane ko Yeah.
to rabbil alamin ubangijin talikai sai taliki shine duk wani wanda ba Allah ba to Allah shine ubangijin sa na'am وأشهد أن لا إله إلا الله wa ashhadu ina shaidawa Allah ilaha babu abun bauta da gaskiya illa Allah sai dai Allah wannan shine asalin tauhidi
وحده لا شريك wahadahu shi kadai yake la sharika lahu ba shi da abokin tarayya وأشهد أن محمدا عبده wa ورسوله ashhadu na shaida anna muhammadan ko lalle annabi muhammad abduhu bawan shi ne wa rasuluhu kuma manzon shi ne dole ka tabbatar da cewa annabi bawan Allah ne نعم ƙari akan bauta kasancewan shi bawan Allah shine kuma manzo نعم so an yi tarayya da annabi a wajen cewa bawan shi ne نعم sai kuma aka sha bamban da annabi cewa shi annabi manzo ne نعم babu wani manzo sai shi نعم mun gane ko Mm.
kuma shine karshen manzanni so da haka babu wani aike da za a yi bayan tafiyar annabi sallallahu alaihi wasallam صلى الله عليه وسلم na'am
وعلى سائر الأنبياء والمرسلين hakan nan kuma eh, sauran annabawa wal mursalina da manzanni نعم وعلى آل كل eh wa ali kullin da Wa ala kuma ali kullin.
iyalai na kowanne shine kullin dinnan Mm.
to wannan kullin dinnan shine tanwini iwabin anil asma'i نعم tanwini tanwini sun fi wajen guda shida a larabci نعم akwai tanwini iwadin anil jumla tanwini iwadin anil ismi tanwini to wannan anil asma'i نعم wa ali kullin Wa kullin din nan ai annabawa da mursalin din nan Na'am.
yawa shine ma'anan wannan tanwini نعم yawa da iyalan kowanne daga cikin su النبوة والمرسلين.
eh annabawa da manzanni din نعم والتابعين لهم wa بإحسان tabi'ina lahum da kuma wanda suka biyo su bi ihsanin da kyautatawa إلى يوم الدين ila yawmin din har zuwa ranar sakamako a yawmin kiyama ranar kiyama kenan أما بعد amma ba da bayan wannan فيقول العبد العبد الفقير fa yaqulu al-abdul faqiru مم.
al-abdu bawa al-faqir wanda yake mabukaci مم. فيقول ila Allah zuwa ga Allah ta'ala madaukakin sarki ya kuli yana cewa نعم أبو الحسن shine wannan bawan sunan shi abul hasan علي المالكي to babban sunan shi shine aliyu نعم inkiyan shi abul hasan ko alkunyan shi abul hasan نعم almaliki wato ba maliki ne الشاذلي ashazili ba shazile ne Na'am.
eh
نعم غفر الله له Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi ولوالديه wal walidayhi da kuma iyayen shi ومشايخه da malaman shi وإخوانه da ƴan uwan shi وسائر أهل السنة al-muhammadiyya da sauran ma'abota sunna al-muhammadiyya wato sunnan nan ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam نعم هذه مقدمة to مقدمة shi din ga abin da ya ce shi aliyu din نعم ya ce hazi muqaddamatun wannan wata abar gabatarwa ne في مسائل fi masaili في مسائل من إيه.
عبادات eh, cikin matsaloli min al-ibadat na daga ibada bauta نعم وغير ذلك wa gairi zalika da wani wa'annan ma على مذهب إمام مالك ala mazhabi imam malik akan mazhaban nan ta imam malik بن أنس bin anas dan anas رحمه الله تعالى rahimahullahu ta'ala Allah ya rahamshe shi لينتفع بها الولد- الولدان saboda me nayi wannan muqaddima din liyan tafi'a domin su amfana biha da wannan muqaddima wannan abar gabatarwa din alwildan wato ƙananan yara ونحوهم wani abubuwan da makamanta wayannan ƙananan yara wato manya koda ba su yi karatu ba yara ne نعم yawa amma littafin domin yara aka yi إن شاء الله in تعالى.
Allah ya so نعم. لخصتها lakastu na rerayo wannan littafi من كتابي المسمى min kitabi daga littafi na almusamma wanda ake kiran shi da بمقدمة bi umdati أي sali بعمدة السالك eh ala mazhabi imami malik Na.
daga wannan littafi umdati salik ala mazhabi imami malik wato madogaran nan na mai shigar mazhaban imami malik من يجرى.
eh litt- shine kuma ya rubuta littafi din نعم. في العبادات jil ibadat wanda aka rubuta ta kan ibada وغير wa ذلك gairi zalika da wani wannan وسميتها sai na ambaci wannan littafi بالمقدمة بالمقدمات الإزية واتو أبر جباتر واتا الإزية لجماعة الأزهر لجماعة الأزهرية جماعة لنا أزهرية واتو متانا مصر كي.
نعم مشتملة تاتا ترو على أحد عشر بابا أكم بابي أي أي أي أي هرقو مشابع مجي.
الباب الأول الباب الأول بابي نفرقو في الطهارة زي ما جانا كان سركي قال الله تعالى Allah maɗaukin sarki ya ce, وأنزلنا من السماء ماء طهورا Wa an zalla mun saukar minas sama'i daga sama ma an ɗahuran wato ruwa wanda yake mai tsarki.
الماء الطهور To menene ruwa mai tsarki shine zai fassara mana.
ما كان طاهرا Shine لنفسه، ruwan da ya kasance mai tsarki a ƙashin kansa, مطهرا لغيره sannan kuma mai tsarkake waninsa, shi ake kira ma'ud ɗahir.
نعم Mm.
كماء البحر Kama ilbahari, كماء البحر kamar ruwan kogi, والبئر walbi'ir da ruwan rijiya, والمطر walmaɗar da ruwan sama, إذا لم يتغير شيء من أوصافه الثلاثة Eh, idan lam yatagayyar idan dai bai jirkita ba da shay'un wani abu min awsafi salasa daga sifofin ruwan nan guda uku نعم وهي ga sifofin اللون launi launin sa bai jirkita ba والطعم والطعم, والطعم wa ɗamu da kuma ɗanɗanon shi bai jirkita ba والريح wa rihu ƙanshin sa bai jirkita ba بما ينفق عنه غالبا eh wannan jirkitan ko ya jirkita ne bi ma yanfaku anhu galiban da abinda ake iya rarrabe shi da ruwa a mafi rinjayen lokaci نعم yawa shine in ya jirkita da abin da ba a iya rarrabe shi da ruwa Na.
to wannan ruwa ɗahiri ne نعم amma in ya jirkita da abin da ba su da alaƙa da ruwa Mm.
sai ya jirkita da wannan Mm.
to wannan ruwa ɗahiri ne in mai tsarki ne abin to ruwa ɗahiri ne amma gairu mutum yawa amma in ya jirkita bi ma wa min qarari kamar ruwa aka tono a rijiya aka yi wani ruwan rijiya sai aka same shi jaja jaja Mm.
saboda kasar wajen ja ne Eh.
ko kuma aka same shi yana da zarfi saboda kasar wajen akwai gishiri ko ko farar ƙasa ko menene kaga wannan ba za ka iya rabe shi da ruwa ba Eh.
to wannan ruwa mai tsarki ne ko mai tsarkakewa نعم yau كاللبن kallaban to shine mayin faku anu galiban مم.
ai da nono da ruwa ba su da magana yawa so da haka idan ruwa ya jirkita da laban shine nono walme والعصل ko kuma ya jirkita da asal shine zuma wal bauli wal bawl ko kuma ruwa ya jirkita ya jirkita Mm.
wal bil bawl da fitsari na'am wal azrati wal azrati ko kuma toroso na'am fa in taghayyara shay'un min awsafihi thalatha to da ya jirkita din nan sai ya jirkita shi daga ɗaya daga cikin siffofin sannan guda uku
bima zukira na daga abin da muka ambata wa din nan, nahawihi da makamancinsa fala yasihhu al-wudu to alola fa bai inganta a yi da wannan ruwa ba min eh na'am wala al-ghusl wannan gusul hakan nan ma wanka wanka Mm.
bai halatta a yi ba in dai wankan nan na ibada ne wala al-istinja'u wannan istinja'u ko kuma tsarki na ruwa bawali ko ga'ibi bai halatta a yi da shi ba na'am wal mutaghayyiru bi tahirin to amma wanda ya jirkita kuma bi ɗahirin da abin da yake mai tsarki tahirun to wannan ruwa ne mai tsarki ghayru mutahhirin sai dai ba mai tsarkakewa ba yusta'malu fil ibadati Ah, yusta'malu mhm.
fil ibadati sake dubawa fil fil adati yawa yusta'mal za a yi aiki da shi fil Fil adati ada.
a cikin al'amari na al'ada kamar Na'am.
dafa abinci da sauransu wanda ya jirkita da nono kaga za a sha za a yi kaza to za a yi amfani da shi a fil ada fil adati a al'ada na'am wala yusta'malu fil ibadati amma wala yusta'mal ba za a yi amfani da shi fil ibadati wajen ibada ba na'am wal mutaghayyiru bi najasin to ruwan da ya jirkita kuma da najasa ba najasun to wannan shi ma ya zama najasa la yusta'malu fi shay'in min al min a- min al adati wal ibad wal ibadati kun Eh.
Eh, to wanda ya jirkita da kuma najasa to wannan najasin ya zama najasa shi ma Mm.
in najasa ya fada a cikin ruwa sai ruwan ya jirkita Mm.
sai ya jirkita Mm. sai ya canza sai kala ya canza kala ko ya canza ɗanɗano ko ya canza Kallonsa kallonsa ko- yawa to in ya jirkitar da wannan Mm.
to shikenan ya zama to najasa la yusta'malu fi shay'in ba za a yi aiki da shi cikin komai ba ibadati.
minal minal mm, Iba- min al adati na daga al'ada wala fi shay'in min al ko ibadati kuma cikin ibada ba za a yi amfani da shi ba wannan sai zubarwa na'am yawwa wa idza taghayyara bi ma'in wa huwa min qararihi to wai za ta gayyara ma idan ruwan ya jirkita Mm.
da wani abu min kararihi wanda ya jirkita ne da abin da yake matuzga ruwan Mm.
inda aka samu ruwan da wannan abin ya jirkita na'am katturabi katira bi kamar ruwa sai ya jirkita da kasa wanda daman kuma cikin kasan aka ɗebo wal milhi wal milhi ko kuma ruwa ya jirkita da gishiri wanda daman kuma inda aka tona nan aka samu gishirin wan nurati wannuratu ko kuma ya jirkita da nura shine farar wuta inda shi ma a nan ɗin aka samu wannan ɗin Eh, ba wai farar wuta aka iba ya zuba ba ko kuma ƙasa aka iba aka zuba a'a a ciki aka samu ta
au bima tawallada minhu ko kuma daga abin da ya aihu wato ya haihu a cikin ruwa ɗin kalme kal duhlabi kalɗulati kaman wato gantsakuka na'am au bi tulil muqsi ko kuma sai ya jirkita amma bi ɗulin muksin saboda tsawon zaman da ya yi an ajiye shi a abin da aka ajiye saboda ya daɗe har sai ya jirkita fa innahu la yadurru to wannan fa ba zai cutar ba wa yusta'malu fil adati za a amfani da shi a al'ada wal ibadati wal ibadati za a amfani da shi a ibada wannan bai lalace ba Na'am.
yawwa wa idza waqa'a fil ma'i qalilun mhm mu je ka aniyatil wudu'i Mhm.
mutawaddi mhm wa aniyatil ghusli Mhm.
lil mutasili mhm najasatun to nan ne fa'ili din na'am wa iza waqa fil ma'i najasatin Mm.
idan najasa ta fada a cikin ruwa wannan najasan kuma ruwan nan kalilin kaɗan ne Mm.
ka aniyatul wudu'i kamar sai najasa ta fada a cikin ƙwaryan mai alola lil mutawaddi lil mutawaffi ga mai yin alola din aniyatil wudu'i ko kuma ƙwaryan mai wanka lil mutasili lil mugtasil ga mai yin wannan wanka din walam wallan yawa sai a tsallake najasatun ko Eh.
yawa walam tughayyirhu amma bai jirkita shi ba fa innahu yasihhu at-tadhhir to wannan ya halatta a yi tsarki da shi kamar kawai sai ruwa eh, fitsari ya tsillu a cikin gwangwani ka zo yin wanka fitsari ya tsillu a cikin ruwan da za ka yi wanka sai bai jirkita shi ba tunda bai jirkita shi ba wannan ruwa mai tsarki ne na'am yawa lakin yukra sai dai Yukrahu.
yukrahu makaruhi ne la wujida ghayrahu in dai akwai wani amma in ba wani zancen karhanci ma babu na'am Mm.
wal ma'ul musta'mal to wal ma'u kaga ruwa almusta'mal wanda aka yi aiki da shi bil wudu'i a wajen alula wal ghusli wal ghusl ko kuma ruwan da aka yi aiki da shi a wajen wanka tahurun to shi mai tsarki ne yukrahu tadhhiri sai dai yukrahu tadhir bihi an an makaruhi ne sake yin tsarki da shi ma'a wujudi ghayrihi in dai an samu wani wanne ne ma'ul musta'mal fil wudu'i in ka je kasan da ba su da ruwa na'am lokacin da muke yin alwala din nan to tara ruwan ake yi shine ma'ul musta'mal ne ba wai ruwan da nayi alwala da shi na rage Ya a rasa buta ba ba.
ko kuma ruwan da nayi wanka na rage Na.
a wajen wankan ma Ana tare.
ana tare shi to wannan ruwan mai tsarki ne sai dai in ya jirkita da wa'annan abin da muka faɗa a baya na'am yau to amma idan da akwai wani to yin aiki da shi ya zama to makaruki yawa amma in babu wani babu zancen karhanci na'am wa fi musta'mal to fil mustamal fi gari wajen wanda ake aiki da shi a wannan safa kal musta'mal fi fi tabarrudi Tabarrudi.
kamar wanda aka yi aiki da shi wajen tabarrudi shine sanyaya jiki wa ghusli al jum'ati wa gusul juma'a ko wankan juma'a aulani to na an samu zantuttuka ne wajen malamai bil karahati bil karahat wasu suka ce makaruhi ne wa adami wa adamawa suka ce kai ba makaruhi ba ne duk za a yi aiki da su in aka yi su akan abin da ya shafi dan sanya yawa don sanyaya jiki ko wankan ko juma'a wankan tuwo yawa ba ma wancan allola na farilla ko kuma wanka na farilla ba wayannan din kuma still za a yi amfani da su akan layin ibada akan layin ibada da al'ada duk za a yi amfani da su alhamdulillah Mm. kawai emphasis din ba wai ruwan da ya saura ba ne eh yawa ruwan da aka riga Aka- an yi an aiki yi- da shi an yi ne an aiki, an tare tare.
yawa to alhamdulillah to kaga shine zaka je ka samu har yanzu a kuma manyan birane ai duk ruwa sukan tattara shi ma a waje ɗaya sai a sake Eh.
tsaftace shi kuma a dawo da shi Eh.
to kada ma ka ce wai wannan eh, ba za a yi a- a- a- ibada da shi ba Na'am.
duk za a yi da shi na yawwa za mu ci gaba guda mutum Eh, to mu je mu je.
faslun to fasulun rabewa kullu hayyun to kullu hayyin mm, dukkan wani abu mai rai wa huwa zahir to fa wa irin wannan mai tsarki ne na adamiyan aw ghairi dan adam ne augari ko waninsa in dai da rai a lokacin da yake da rai to wannan mai tsarki ne yawwa wa kazalika urqu waka zalika qurquhu hakan nan ma hawayen duk wani abu mai rai shi ma wannan hawayen mai tsarki ne wa lu'abuhu wa lu'abuhu hakan nan lu'ab yawun kowane abu mai rai shi ma mai tsarki ne yawun wa mukhaduhu wa muhaɓu hakan nan majinansa shi ma mai tsarki ne in dai wannan abin yana da rai wa dam'uhu wa dam'u hakan nan hawayen shi shi ma mai tsarki ne na'am wa bayduhu wa baibu hakan nan koyinsa shi ma mai tsarki ne غير المذري amma gairar mazir koyin nan wanda bai riga ya jirkita ba bi ma'ana bai riga in kaza ta kwanta kan koyi ya koma jini yau bai riga ya koma jini zai koma halitta ba eh na biddalil To wannan almazra an karance shi da zali da zal almujama ce wanda aka yi mata dogo.
na Mm.
wa huwa almutaghayyir Ai wawar mata ga yiri shine ko yanda ya riga ya jirkita.
mumtinun Mumtinin mai wari.
na wa labanul adamiyyu To labanin adami ka ga nonon dan adam.
fi khali fi hali hayatihi In dai dan adam din nan yana da rai.
zahirun To shi ma mai tsarki ne saboda haka in nonon mace ya zuba mata a riga garin shayarwa ba sai ta wanke ba mai tsarki ne.
na Mm.
wa labanu mubahul akli To labanin mubawul akali hakan nan nonon duk abin da aka halatta cinsa.
zahirun shi ma mai tsarki ne kalbabari kalbakar kamar saniya wal ganami walganami da tumaki wal ibli wal ibil da raƙuma wa kadhalika bawluhu waka zalika baulu hakan nan ma fitsarinsu wa rija'uhu warja'uhu da torosansu ma lam yataghazza bi najasi mutukan ba sa cin najasa waɗannan dabbobi dan sun maka fitsari a jiki ba za ka ce to bari na je na wanke wannan fitsarin ba mai tsarki ne Na'am.
dan sun ma yau gashi ka zo sallah sai daga masallaci ka gashi akwai kashin dabba a jikinka to wannan babu komai da sallanka amma sharaɗi mala ya tagaza bi najasa matukan ba sa kalace da najasa Na'am.
amma in sun kai lokacin da suke cin najasa kamar rani yayi rani shanu sukan ci kashin mutum suna ci to wannan kuma lokacin to da eh, ka- Fitsarin.
fitsarinsu da kashinsu duk ya zama to najasa na wala banu ghairaha to wala bane da irin a eh, no- nonon wani waɗannan tabi'un li lahmi to yana bin naman shi ne
fama harama akluhu duk abin da aka Haruma- haramta cinsa haruma akan- eh, fama haruma akluhu duk abin da aka haramta cinsa a shari'a lahmihi eh, aka haramta cin naman shi na'am ay akalu lahmihi ne eh, to falabanuhu najsu to kaga nonon shi ya zama to najasa kalkaini kal, kal kaini kalkai da kamar kamar doki wabi- wal bighal wal bigali da alfadari wal hamir wal hamira da jaki duk wannan haramun ne a cikin su to wannan saboda haka nonon su ma Da fitsarin haramun su ne da fitsarin su ma haramun ne duk najasa ne na'am yawa wa ma kuriha akalu laham abin kuma da aka ce makaruhi ne cin naman shi kasiba'u kan su ba'i kamar asiba shine dukkanin dabban da take cin nama sunanta siba'u abin da ya kama su su zaki su damisa da nau'insu har zuwa kan su kulya din nan to duk makaruhi ne cin su na'am to su ma haka falabanuhu makruh to nonon su shi ma ya tafi layin makaruhi
wal maitatu ma la nafsa lahu eh wal maitata to kaga mataccen dabba ma la nafsa lahu kuma lalasa lahu sa'ilatun za'ilatun eh wanda babu rai da yake tafiya ko kuma babu jinin da ke yawo a ciki to wayannan najasa ne abinda kam- kaz- kaz- kazzubari kan zubabi kaman kuda ai ba ta da ba jini a kuda eh to wannan najasa ne it- a lokacin da take rayanta da kuma mutuwa yawwa Na'am. wal namli wannan da su tururuwa wad dud wadudu da, da, da tsutsa zahirun to wannan ah, koma daga baya cire magana Mm, wal maitatu Wa ma- maitatu.
wal- wal mai- wal eh, wal maitatu eh, ma la la nafsa nasa lahu sa'ilatin kan zubabi wannamli wadudu ɗahiratin mataccen abin da ba- rai baya kewayawa a ciki Mm.
ka gane Na'am.
kaman eh, eh, namlu eh, zuba kuda da Tsutsa.
da tsutsa da tururuwa wannan duk masu tsarki ne da a halin rayuwarsu da mutuwa da halin rayuwarsu da mutuwarsu duk masu tsarki ne Na'am.
yawa amma wanda kuma jini yake kewayawa Eh, masu jini a jiki masu jini a jiki to in sun mutu sun zama wani gasa Na'am. To, mu je ko to za mu iya kwana to alhamdulillah alhamdulillah